ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الفوز بالجنة والنجاة من النار مطلب كل مؤمن بل هو الفوز العظيم قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن عبادا من عباد الله ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافهم يحرمون على النار أي لا يدخلونها أبدا فمن المؤمنين من يدخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم ثم يخرج منها ثم اعلموا عباد الله أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ترك ما نهي عنه هي أصل الفوز بالجنة والنجاة من النار وأن معصية الله ورسوله هما سبب دخول النار كما قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهناك من الأعمال ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريم صاحبها على النار وذلك ترغيبا لنا في القيام بهذه الأعمال وإتقانها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى فأول ذلك وأعظمه توحيد الله تعالى وإخلاص الدين والبعد كل البعد عن الإشراك به أيا كان الشرك أيا كان هذا الشرك صغيرا أو كبيرا خفيا أو ظاهرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقد ورد في مسند إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن أثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار ففي هذه الأخبار عباد الله ونحوها فضل الإيمان بالله تعالى وتوحيده واليقين بأنه لا معبود بحق إلا الله والعمل بمقتضى شهادة التوحيد والموت عليها والتوحيد هو الغاية من الخلق والتوحيد عيدا للرسل وهو أيضا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهو الشرط قبول العمل ثانيا المحافظة على الصلوات وقد أخبر الله تعالى أن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المسلين أجاب المجرمون أن تركهم للصلاة سبب لدخول النار وأن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني فالله الله عباد الله في صلاتكم صلاتكم فلاحكم ونجاتكم حافظوا عليها حافظوا على وقتها حافظوا على جماعتها وحافظوا على خشوعها وركوعها وسجودها ثالثا المؤمن بالله واليوم الآخر الذي يحب للناس ما يحب لنفسه ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الحديث أخرجه مسلم وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه ينصح ولا يغش يستر ولا يفضح ييسر ولا يعسر يعفو ويصفح ويحسن رابعا البكاء من خشية الله وهذا يجعل العبد في ظل الله يوم الحشر ثم ينجيه من النار عند الحساب ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر رسول الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ذكر الله خاليا فطابت عيناه الحديث متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الحديث أخرجه الترمذي خامسا من رزقه الله بنات فرباهن وأحسن إليهن يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار الحديث أخرجه البخاري ومسلم والصبر على فقدان الولد من أسباب السلامة من النار يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم الحديث أخرجه البخاري وأخيرا عباد الله النار لا تأكل أثر السجود كما جاء في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود الحديث أخرجه البخاري أيها الناس اعلموا أن الحصول على هذا الجزاء المقترن بالأعمال التي ذكرناها مشترط بزوال ما يمنع من حصول هذا الجزاء كاقتراف الكبائر ووجود المظالم فضلا عن الردة عن الإسلام بالكلية بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أش- أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا و- ونبي نبي- نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو za mu tattauna ne a kan wasu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa wutacin namansu Allah maɗaukin sarki ya samu daga ciki ana faɗar irin waɗannan abubuwa ne domin kowanne ɗaya daga cikinmu ya duba ya ga in yana ciki ya ƙara himma da azama ya kuma gode wa Allah maɗaukakin sarki idan kuma baya ciki ya yi marmaza ya yi ƙoƙari don ya shiga ciki domin tsira ne a nan duniya da gobe kiyama don uwana masu albarka lallai mu sani cewa samun dacewa da rabo da aljanna da kuma kubuta daga gidan wuta wannan shine abin da kowanne mumini yake nema a rayuwarsa ta duniya shine kuma abin da kowa yake rige-rige don kaiwa zuwa gare shi bari ma wannan shine rabo mafi girma wanda duk wanda ya same shi ya tsira Allah subhanahu wata'ala ya sa mana daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut lallai kowace rai za ta ɗanɗani ɗacin mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma lallai za a cika muku lada da sakamakon aikinku ranar tashin alkiyama babu wanda za a tauye wa komai cikin abin da ya aikata na alkhairin Allah subhanahu wata'ala ya ce faman zuhziha 'anil nar wanda duk aka kautar da shi aka tseratar da shi daga shiga wutar jahannama wa udkhilal janna aka kuma shigar da shi aljanna Allah subhanahu wataala ya ce faqad faza wannan ya riga ya dace ya rabauta raban da babu tsiya a bayansa Allah ya samu daga ciki Allah subhanahu wataala ya ce wa mal hayatud dunya lalle rayuwar duniya ba ta kasance ba illa mata'ul ghurur face dan wani jin dadi ne kadan kuma mai rudar ma'abotansa lalle mu sani cewa akwai bayi daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala da manzama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da siffofinsu waɗanda ya mana bayani cewa wuta ta haramta a gare su wuta ba za ta ci namansu ba kaga duk mutumin da wuta ta haramta a gare shi sakamakonsa shine ina wannan abin da yake nuna mana karara babu su ba shiga wuta har abada daga cikin muminai kuma akwai wanda shi darajarsa da ƙimarsa da matakin aikinsa bai kai wannan ba ya yi aikin alkhairin amma ya gaza saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi a wuta gwargwadon abin da ya yi na saɓo gwargwadon zunubinsa ya ɗanɗana kuɗarsa a yi masa azaba gwargwadon laifinsa sannan Allah maɗaukakin sarki daga baya ya sa a ciro shi kuma a kai shi aljanna wannan ma ba ma fata Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yan uwana masu albarka mu sani cewa hakika da'ar Allah subhanahu ta'ala da da'a ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikata duk abinda Allah yake so da kuma barin duk abinda Allah subhanahu ta'ala ya hani gare shi wannan shine asali mafi girma da yake sa bawa ya samu rabo wajen samun aljanna kuma shi yake sa bawa ya samu rabo wajen kubuta daga wuta kamar yadda ɗaya hannun saba wa Allah subhanahu wata'ala zakkewa abinda Allah da manzansa ba sa so da zakkewa hane-hanensu wannan shine dalili mafi girma wanda yake kai bawa zuwa ga wuta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nisa yace wa man yuti Allah wa rasulahu lalle dukkanin wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya wa ya ta'adda yudkhilhu jannatin Allah subhanahu wa ta'ala tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu Allah subhanahu wataala ya ce khalidina fiya yana mai dawwama a cikin aljannatan wa zalikal fawzul azim kawantananka shine rabo mai girma Allah madaukakin sarki ya bamu sai ɗaya hannun Allah subhanahu wataala ya ce wa may ya'si wanda duk yake saba wa Allah wa rasulahu yake kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yata'adda hududahu yake ƙetare iyakokin Allah yake ƙetare iyakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce yudkhilhu naran Allah zai sanya shi a wuta khalidina fiya shi ma yana mai dawwama a cikin wutar walahu azabun muhinun yana da azaba ta wulakanci Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya bayyana haka a cikin suratul nisa kamar yadda hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah hadisan da Imam al-Bukhari ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sabai suka yi mamaki ya rasulullah duk roman aljanna duk abin da ke cikin aljanna wanda dan adam ke marmarin kaiwa zuwa gare shi waye zai ki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abu ne mai sauki wanda duk ya bi umarni na zai shiga aljanna wanda duk ya saba wa umarni na to wannan ko bai faɗa ba ya ƙi shiga aljanna an ce masa zo ka shiga ne ya ce ba zan shiga ba daidai yake da mutumin da ya saba umarnin mazan Allah shi sa akwai wasu ayyuka daga cikin ayyuka da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya nassanta mana ya ambata mana su cewa dukkanin wanda ya kiyaye waɗannan ayyuka to Allah subhanahu wata'ala ya haramta wuta ta ci namansa annabi ya gaya mana su ne domin mu kwaɗaitu mu tashi mu zabara don kaiwa zuwa ga waɗancan ayyuka domin mu tsare jikunanmu daga wuta mu yi aiki irin aikin da Allah yake so kuma ya yarda da shi daga cikin ayyukan ga wasu daga cikin ambata insha Allah ta'ala aiki mafi girma na farko mafi tsadar su shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala tsantsance addini zuwa gare shi nesanta kai dukkanin nisa daga dukkan abin da yake kai mutum zuwa ga shirka ko jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya wannan shirka ku kowace iri ce sawa'un karamar shirka ce ko babbarta sawa'un boyayye shirka ce ko wacce take a fili dole ne mutum ya yi kokari ya nesanta kansa zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce lallai Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa wuta ga dukkanin wanda ya ce la ilaha illallah wanda ya tauhidi ya kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ya taɓi bi zalika wajen Allah ya faɗa hakan ne don Allah har ƙasan zuciyarsa ya faɗa hakan ne aikinsa ya dare da ya warware abin da yake faɗa da aikinsa ba wasu sukan ce la ilaha illallah suna shiga masallaci suna azumi tare da musulmi kai suna zakka da aikin hajji ba amma aikin da suke kuma ya warware la ilaha illallah tasu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun Allah ce da yawa daga cikin su ba sa imani da Allah sai ka samu suna zakkewa wasu abubuwa na shirka Allah madaukakin sarki ya tsere mu da shirka wanda zai samu wannan rabon shine wanda ya furta la ilaha illallah kuma ya aikata abin da la ilaha illallah ta kunsa shine ba wanda zai baka umarni ba wanda zaka nemi taimakonsa ba wanda zaka nemi agajinsa ba wanda zaka nemi tanyansa ba wanda zaka nemi tsari da shi ba wanda zaka yi wa aikin da ba wanda yake iya yin sa sai Allah madaukakin sarki kai shi ga dan adam wannan shine abin da ake kira tauhidi dukkan abinda zai kai ka zuwa ga jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya ka guje shi Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne shi ake bautatawa ba shi da abokin tarayya ba wanda yake taya shi aiki shi kaɗai shi ne mai aiki subhanahu wa ta'ala to dole sai mutum ya yarda da wannan sannan ɓangare ne bi na kalmar shahadar ka yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wahadahu la sharika lahu ne amma fil mutaba'ati wa ta'ati wajen da'a da biyayya shi shi kadai ake karbar saƙon Allah daga wajensa shi kadai Allah subhanahu mala'ika jibril ya karbo wahayi ya kawo masa dan ya isan mana banda shi bashi da nabi duk wanda kake gani za ka karbo ta shari'a sabuwa wani addini sabo daga gare shi kowane ne ka'ina man kana banda annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kayi shirka a cikin mutaba'a kamar yadda ake shirka a cikin ibada ana shirka a cikin mutaba'a idan ka bautawa wani Allah kayi shirka a cikin kayi shirka a cikin da'a idan kai kayi shirka a cikin bauta cikin ibada idan kai karbi shari'a ko ka bi wani ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kayi shirka a cikin mutaba kayi shirka a cikin da'a kowa za ka bi shi ne yadda gwargwadon yadda yake bin annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dalili ɗaya ne ya haɗa ka da shi igiya ɗaya ce ta ja ka ta haɗa ka da shi shine igiyar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk yadda ya kauce ko ya rabu da igiyar nan to kai ma za ka rabu da shi ne don ba shi aka aiko maka ba kowane ne yan uwana masu albarka shi kadai aka ce bibi shi kadai ne Allah madaukakin sarki ce wa in tuqi'uhu tahtadu in kun bi shi kwa shiriya kun zamto shi da yu sallallahu alaihi wa sallam dan uwana masu albarka kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal Allah Allah subhanahu wataala ya masa rahama Imam Ahmad yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lallai na san wata kalma babu wani bawa da zai faɗe ta haƙan da gaskiya min kalbihi daga zuciya wannan kalmar ya faɗe ta da gaske daga zuciyarsa face sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta wuta a gare shi saboda haka mafi girman aikin da zai haramta bawa daga wuta ita ce kalmar shahada abu na biyan kwana masu albarka shine al-muhafazatu ala salawat kiyaye salloli daga cikin abin da yake sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta namanka daga shiga wuta ko ɗanɗanar namanka wuta ba za ta yi ba shi ne kiyaye salloli kamar yadda a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana hikaito mana tattaunawar 'yan aljanna lokacin da suke tambayar 'yan wuta cewa ma salaka kun fi saƙar ya ku mutanen wuta wai me yasa kuka shiga cikin wutar sakar ne abinda ƴan wuta suka fara ba su amsa da shi shine qalu lam nakum minal musalli abinda yasa suka shiga wuta shine ba su kasance daga cikin masu sallah ba malamai suka ce daga cikin abin da yake kai mutum wuta saboda sallah akwai abubuwa kamar haka abu na farko shine ƴan uwa mutum ya daina yin sallah gaba daya kana musulmi ka daina sallah ƴan uwana masu albarka ko kun san daga cikin mutanenmu yaranmu manyanmu tsofaffinmu akwai wanda mai suna muhammadu ko ahmadu ko ɗaya daga cikin sunan musulmi amma babu ruwansa da sallah wallahi ba ruwansa da sallah suna nan a cikin ka rinka kallo akwai wani ma duk wani masallaci da ke unguwa ba ka ganin sa ba wani masallaci da ke zuwa yi sallah in ka ga yi sallah to ta kwace ne sai da irin yau ranar juma'a wanda kowa ana sa ido akan zaka iya gane shi amma wallahi wani yan uwa a cikin baruwansa da sallah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma musulmi ne to irin wannan irin wannan malamai daga cikin sahabbai sun hada kan cewa duk wanda ya daina sallah babu wani dalili wannan yayi ridda ya ba addinin musulunci Allah kiyaye daga cikin abin da ke kai mutum wuta shine mutum ya daina sallah abu na biyu shine mutum ya daina yin sallah a kan lokacinta ma'ana mutum ba zai sallah ba sai lokacin sallah ya fita ba zai sallar asuba ba sai rana ta fito mutum ba zai sallar azahar ba sai lokacin la'asar ya shiga ba zai la'asar ba wani lokaci sai lokacin sallar magariba ya shiga wani mai kokarin ma wani mai karfin halin ma wallahi sai ya zo kwanciya yake haɗe magariba la'asar azhar duk ya yi su a lokaci guda suna nan a cikin mu kai ma na san ka san wasu musulmi ne amma fa yana san yana neman kuɗin sa kuma abin da kai sun yan uwa sai kaga irin waɗannan kuɗin sun ita ruwa an yi fafutukar an yi yawo a ranar an sha wahalar an saba wa Allah kuma kuɗi ya ki samuwa ba zai sallar azhar ba wallahi da la'asar da magariba da isha sai ya je kwanciya in ya ta safe bayan ya tashi da safe ba ta asuba ba ta safe ya kada ya fice to fa shikenan sai kuma isha za mu haɗu yanzu ba lokacin Allah bane lokacin neman lokacin neman duniya ne to irin waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'un wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce su ne allazina yu'akhiruna as-salata an waqtiha wanda suke jinkirta sallah daga lokacinta har sai lokacin sallah ya fita sannan su sallah babu ruwan Allah da sallaka na sha maimaita wannan akan mimbarin nan ba ɗaya ba biyu ba duk mutumin da ya bari sallah ta kwace masa ba wani uzuri da shari'a ta yadda da shi za ta karba bai yi ta ba sai lokacin ya fita ko yayi babu ruwan Allah da ita ko yayi babu ruwan Allah da ita saboda Allah ya ajiye lokacin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan a bar wajabtawa ce farilla ce kuma tana da lokaci da Allah ya ajiye Allah ya ajiye lokacin ka ce sai lokacin da kaga dama za ka yi meron Allah da sallaka Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na uku da ke sa mutum ya shiga wata saboda sallah shine mutum bai iya sallah ba ko yana yin ta a cikin jam'i ko yana yin ta akan lokacinta bai iya ba bai kuma so ya iya ba dan bai je makaranta ya koya ba yana yin ta ne kama kama yadda Bahaushe yake cewa kama ra'aitan nas eh kama yadda kaga mutane kawai suna yi kama sai kaje kai ta to idan mutum shekara 100 yana sallah bai iya sallah ba wallahi in kuwa babu abin da Allah zai da sallarsa je ka karanta hadisin Khallad dan Rafi annabi Muhammad ira da aminci su tsara tabbata a gare shi ne ya gan shi ta irji fa salli ma khalladu ko ma ka je kai sallah wannan sallah ta ka inji annabi Muhammad ira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce wallahi ba sallah kai ba annabi yake gaya masa ko ma kai sallah dan wannan sallah ta ka ba sallah kai ba ya je ya kare annabi ya ce ba kai sallah ba sai da ya san uku ya rasulullah iya abin da zan iya kina a koya masa na annabi ya koya masa annabi ya ce ba sallah yayi ba annabi ya gaya masa kai kuma kai sallah irin yadda ka ga dama Allah ya karba to waɗannan abubuwa guda uku na ɗaya daga cikin abin da ke kai mutum wuta idan bai kiyaye su a sallah ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye ba yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin hanzala yake cewa dukkan wanda ya kiyaye akan salloli guda biyar ya kiyaye alwalarsu ya kiyaye lokutansu ya kiyaye ruku'unsa da sujjadarsu yana ganin sallar haƙƙi ce a kansa da yake Allah subhanahu wata'ala ya dora masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hurrima alan nari an haramta masa wuta ba shi ba wuta ba wuta ba shi Allah ya samu daga ciki wannan hadisi Imam Ahmad ibn Abi Shayba da Imam Tabarani suka fitar da shi yan uwa mu kiyaye sallolin mu sallah ita ce raban mu ita ce kubutan mu da tsiran mu mu kiyaye sallolin mu yan uwa na masu albarka mu kiyaye lokutan sallah mu kiyaye ta a cikin jam'i mu kiyaye khushu'unta mu kiyaye ruku'unta mu kiyaye sujjadarta abu na uku yan uwa na masu albarka daga cikin abubuwan da suke jawa Allah subhanahu wataala ya haramta mutum shiga wuta shine dukkanin wanda ya lahira sannan kuma yake sowa mutane irin abin da yake sowa kansa yake mu'amalantar mutane da irin abin da yake so su ma su mu'amalance shi me kake so ya same ka na alkhairi to so mutane irinsa me ba ka so mutane ba ka so kanka na shari kiwa mutane irin wannan abin to wannan ɗabi'a ce ta 'yan aljanna da wuta ba ta shafa su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda yake so a kautar da shi a tseratar da shi daga wuta sannan a shigar da shi aljanna sai annabi ya ce mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah da ranar lahira sannan wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilay ya zo wa mutane da irin abin da yake so su ma mutane su zo masa da shi baka so a zage ka kakka zagi wani baka so a ci naman ka kakka kakka ci naman wani baka so a yi maka kazafi a yi maka abinda a gaya maka abinda baka yi ba a faɗa kada ka je ka yi wani baka so kada ka za ya same ka to kada ka yi wani wannan ka'ida ke ka so wa mutane abinda kake so kanka wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi dan uwana masu albarka wannan shine abin da ya kamata kowanne musulmi ya gina a kansa game da ƴan uwansa ya kasance mai nasiha a gare su kada ya ha'ince su ya kasance mai sitirce ya rinka zamto mai tona asiri da kullum ba shi da aiki sai ɗaukar zancen wane ya fasa ya ɗauki zancen wane ya baza ya ɗauki zancen wane ya yada wannan babu alkhairi a tattare da shi ya kasance mai ƙoƙarin sauƙaƙe wa mutane al'amura ba mai ƙoƙarin takure su da mai ƙoƙarin kuntace su ba ya kasance mai afuwa da yafiya da kuma kyautatawa ga mutane abu na hudu daga cikin ayyukan da suke sa mutum wuta ba za ta ci shi ba shine mutum ya kuka saboda tuna Allah maɗaukakin sarki ko azabar Allah kuka saboda tsoron Allah wanda kuka saboda tsoron Allah wani masu albarka na ɗaya daga cikin mutane guda bakwai da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba mu labarin su cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tasa duk wanda ya kuka saboda Allah to babu babu abin da zai sha makance shi da shiga inuwar Allah subhanahu wata'ala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga cikin su ya ambaci mutumin da zakarallaha khaliyan ya tuna Allah maɗaukakin sarki ko ya ambaci Allah maɗaukakin sarki khaliyan shi kadai daga shi sai zatin Allah maɗaukakin sarki ba wani ya gani ba bai yi dan a ce masa mai kuka ba bai yi dan a ce masa a'a yayi ne daga shi sai Allah maɗaukakin sarki ya tuna Allah ya ambaci Allah zuciyarsa ta karye ya tuno da azabar Allah maɗaukakin sarki ya tuno da sabansa da zunubansa kawai ya fashe da kuka fa fadat aynahu idanunsa suka kwararar idan kiyama ta tashi idan ana cikin bala'in zafi rana ta sassauto Allah zai ce shi ya fito daga cikin ranar nan ya shiga cikin inuwar Allah maɗaukakin sarki Allah ya samu daga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce wasu idanuwa guda biyu wuta ba za ta ci su ba idanuwa guda biyu wuta ba za ta ci su ba ido na farko shine idan da ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah duk idanuwar da ta zubar da hawaye saboda tsoron Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshe sai ma'abocin idanuwan nan wuta ba za ta ci shi ba ido na biyu shine idan da ya kwana yana gadi a filin daga ko a filin yaki sauran mayaka suna can suna bacci saboda gajiya su kuma suna gadi suna kewaye rundunar yaƙi ko kewaye kan iyaka don kan abokan gaba su afko musu ya kwana yana wannan gadin Allah subhanahu wata'ala zai tsare jikinsa da gangan jikinsa daga cin wuta saboda wannan aiki wannan hadisi yan uwana masu albarka imamu turmuzi ya fitar da shi abu na biyar wanda shine na biyun karshe dukkanin wanda Allah azarta shi da ayama ta guda uku ya rene su ya musu ladabi ladabi irin wanda ya kamata reno irin wanda ya kamata ya ba su tarbiyya tarbiyyar da ta kamata har suka rabu lami lafiya Allah maɗaukakin sarki saboda wannan gagarumin aikin da mutum ya yi zai tsare gangan jiki barka ‘ya'ya mata ko? a nan ba a ce ‘ya'ya maza ba ‘ya'ya mata annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce man razaka Allah bana ce wanda Allah maɗaukin sarki ya azurta shi a ‘ya mata, farabbahunna ya rene su wa ahsana ilaihinna ya kyautata wa ‘ya'yan nasa mata, kunna lahu sitar minan nar. Wannan ‘ya'yan nasa wasu kasance shamaki labule tsakaninsu da wutar jahannama. Ina masu fada idan an haifa musu ‘ya'ya mata. ina masu daina wa matansu magana don an haifa musu ya'ya mata yan uwana masu albarka ko kun san har yanzu ana wannan magudancin har yanzu a cikin mu akwai wanda in ya je gida aka ce masa an haihuwa ya gama cike wallahi batare yake har yanzu akwai irin waɗannan to ita ta ba kanta mace gudawa kake kenan yahabu liman yasha'u wa inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur shi yake bayarwa mai kyautar Allah ne subhanahu wataala ya bayar ka ci magani ka ci Allah baka gode ba wannan jahilci ne ko shakka babu wannan ƙetare gona da iyaka ne to gashi Allah ce in ya baka su kare ne su amma da sharadi sai kare ne su da sharadi sai ka bi tarbiya ba ka bar su babu tarbiya ba a ba da kai ake ba ba ka bar su suna abin da suka ga dama unguwa ba da kai ake ba wanda ya rene su ya musu ta mutanen kirki ya aurar da su to wannan ko da ya yi abin da bai kamata ba wannan aikin da ya Allah maɗaukakin sarki zai ba shi aljanna saboda su Allah ya samu dace don uwana masu albarka haƙuri da rashin ƴaƴa wannan ya shafi kowanne maza da mata Allah ya baka ɗa ya ƙwace ya baka ɗa ya ƙwace ka san wasu Allah kan jarabe su da irin wannan wallahi sai aifa mutum ya biyar suna mutuwa wannan yazo ya koma wannan yazo ya koma kaga mutum duk ya damu dan uwana mai albarka yi yi bishara ga bishara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana na Aisha uwar mu uwar mu mine gaba daya Allah ya kara mata yarda tana zaune a gida wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda biyu ƴan ƙanana tana neman abin da za ta ci babu abin da za ta ci a gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na Aisha ba ta samu abin da za ta bata ba sai da bino guda daya a gidan manzon Allah first lady ta duk duniya gaba daya ba ta iya wata kasa ba first lady ta duk duniya gidanta babu abin da za ta bawa almajira da ayyanta sai da bino guda daya haka ta hakura ta dau dabinan ta ba wannan matar wannan matar kalli tausayi irin na uwa sai ta raba dabinon guda biyu ta ba wannan yarinya guda ɗaya ta ba wannan yarinya guda ɗaya suka zauna suka sa a baki a baki suka mamule ta tashi ta tafi abin ya bawa nana Aisha ƙaye ta mamaki annabi na shigo ta bashi labari ta ce ya rasulullah ga abin da ya faru annabi kira ai yadda al'amarin yake shine la yamutu li ahadin min al-muslimina yace babu yadda za a yi wani mutum daga cikin musulmi ya sami ‘ya'ya guda uku duk su mutu sannan wuta ta shafe shi amma da sharaɗi sai ya yi haƙuri Allah ya baka ‘ya'ya ko maza ko mata sun kai guda uku sai su mutu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka kai haƙuri ka mai da labarin ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi ya ce to wuta ba za ta shafe ka ba illa ta hillatal qasmi sai dai dan warware rantsuwa me warware rantsuwa shine wucewa ta kan ta kan sira'i kenan wa in minkum illa wariduha ba wanda daga cikin ku sai ya wuce ta kan sira'i dole ne kuma sira'i kasan sa wuta ne to wannan shine abin da ake ni ba wai shiga wuta zai ba a'a wucewa ta kan sira'i ne kawai zai wuta ba ta shafe shi ba wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi ‘yan uwana masu albarka na ƙarshe akwai wanda shi wutar za ta shafe shi amma wani ɓangare ne a jikin sauta ba za ta shafa ba shi ne wanda yake kiyaye sallah yake sujjada yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta a yadda annabi ya koyar da ita annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi dogo yake bayani game da shiga wuta da yadda za a sa 'yan wuta a cikin wuta da 'yan aljanna a cikin aljanna annabi ce har sai niyyar jin kan wanda zai ji kai daga cikin wutar jahannama sai Allah umarci mala'iku da su fito da waɗanda za a yi wa afwa daga cikin wuta za a sa su aljanna da mai mala'iku za su gane su shine da gurbin sujjada sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai saboda Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta ta ce duk inda ake sujjada da shi gurbin sujjada to ko an sa mutum a wuta wuta ba ta cinna to da an shiga da an shiga wuta za a ga dukkan waɗanda gurbin sujjada su bai kama ba sai a fito da su ba su ba shiga wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu duk waɗannan abubuwan da muka ambata ƴan uwana masu albarka lalle mu sani cewa sai mutum ya kiyaye haƙƙin mutane baya zaluntar wasu baya zaluntar wasu bai yi shirka da Allah ba sannan zai samu waɗancan abubuwa don ko da ka cika abubuwan da muka faɗa sai ya kasance akwai haƙƙin mutane a kanka a za ka samu matsala mutum yana shirka akwai akwai matsala a kansa saboda haka akwai mawani abubuwan da za su iya hana kaiwa zuwa ga waɗannan abubuwan da muka ambata sai mutum sai mutum ya kokari ya kiyaye su Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah madaukakin sarki ya samu gama lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka akwai Usman ɗane ga Malam Umar shugaba marigayi Allah madaukakin sarki ji kansa da rahama yana fama da rashin lafiya in uwa mu sashi a cikin addu'o'i na alkhairi Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadinsa dukkanin sauran marasa lafiya da muke da su Allah zan toka fara a gare su akwai wani yaro shi ma da an neme shi kusan kwanaki har yanzu ba a gan shi ba shi mana addu'a Allah ya dawo da shi gida lafiya cikin iyalansa Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya taimaki a ƙasar mu ya bamu lafiya da zama lafiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عزة الدين يا رب العالمين وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله
الله أكبر